سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna 24 ga wata na shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa sha hudu watan biyar miladiya ta 2023 wannan zai zamanto mana darasi na 26 a cikin littafin hisnul muslim wanda za mu dasa daga inda muka tsaya a darasi na ƙarshe darasi na ƙarshe mun ga yadda ake salatul istikhara ko kuma du'a'ul istikhara yadda ya kamata bawa ya baiwa ubangijin shi zaɓi idan wasu abubuwa suka taso waɗanda ka kasa fahimtar alherinsu da rashin alherinsu ko kuma ga abubuwa guda biyu wanne ya kamata ka yi to bayan bayani akan abin da ya shahi salatul istikhara gaba da za mu tashi a kai ita ce alkaru sabahi wal masa to kenan za mu tashi akan salatul istikhara yadda ya kamata mutum ya yi sallah ta istikhara ya bai wa Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi a cikin abubuwan da suka taso istikhara dai abu na farko wani abu ne wanda yake wani baya wakiltar wani wajen yin istikhara za ka ga wani salo da wasu mutane suka hudu na cewa wani kowace za a mata istihara a gani to babu wani wanda zai iya yi ma wani istihara kamar yadda za mu ji a cikin hadisin da yake gabanmu a cikin wannan wannan wannan gaba idan abubuwa suka taso kai ne da kanka za ka wakilci kanka da kanka kama kanka wani ba zai maka ba kamar yadda wannan ita ce fahimta ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jabir yake cewa mali ya ce kala jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma jabir ibn abdullahi allah karir da a gare su yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha ya kasance manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu istikhara a cikin al'amura gaba ɗaya ya ce kama yi allimuna surata min al'ur'an kamar yadda manzalla yake karantar da mu sura a cikin ƙur'ani yadda yake samu gaba ya karantar da mu haka yake karantar da mu abin da ya shayi istihara ya kunu manzalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza hamma ahadukum bil amri idan ɗayanku ya himmantu akan yin wani al'amari kasuwanci ne za ka yi wani aure ne za ka yi wata matsala ne ta taso mazalace faliyar raka'atai ne min ghairil fariba sai ka yi sallah raka'a guda biyu ba sallah ta farilla ba kenan nafila za ka yi raka'a biyu a cikin wannan sallah taka ko ya zamanto ka yi shi bayan kayi tahiyya kayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nemi Allah ya kare ka daga abubuwa guda hudun nan ko ka karanta wannan addu'a anan ko kuma ka karanta ta bayan kayi sallama manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa liyaqul sannan mutum kenan a cikin wannan raka'o'i guda biyu ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر sai sa baina sharɗatai sai ce wa yusammi hajatahu khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi aw ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير خيرا حيث كان ثم أرضني به wannan ita ce addu'a da ake karantawa a lokacin da aka zo istikhara za ka ce Allahumma ya Allah inni astakhiruka bi ilmika Allah ina baka zabi yana Allah na baka da Allah ka bani zabi bi ilmika da ilimin da kake da Allah akan komi saboda wannan abin da kai ya kasa hutowa a hili cewa alherin shi ko rashin alherin shi shi Allah subhanahu wata'ala ya sa abin gaba ɗaya zai kasance tun daga harkon shi har ƙarshen shi Allah ya sa abin ya yake kenan Allah ya zaɓa maka mafi alheri daga cikin waɗannan al'amura sannan ka cewa astaqdiruka ya Allah ina ƙadarta ka bi qudratika da ƙudurar da kake da wa as'aluka Allah ina tambayanka ina roƙonka min fadlika al'azim daga falalarka wadda take mai girma fa innaka taqdiru wala aqdiru Allah kai kake kadartawa ni bana kadartawa wa ta'lamu wala a'lamu Allah kai ne ka sani ni ba sani ba wa anta 'allamul ghuyub Allah kai ne masanin abubuwan da suke fake duk wani abin da yake fakekke ne to Allah subhanahu wataala ya san shi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah idan ya ubangiji wannan al'amari da na sa gaba idan ya zamanto wa yusammi a daidai nan sai ka sai ka ambaci hajatahu bukatarka kenan ya Allah in al'amari kaza alheri ne khairul li fi dini alheri ne a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwa ta ma ka cukamtin daga farkon ta har ƙarshe sannan kuma wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na wani abu zai zama to maka abin jin daɗi a yau gobe zama to maka abin kuka to kai an kana ba Allah zaɓin cewa Allah ya zaɓa maka abin da alherin ne zalla fi dini a cikin abin da ya shahi addininka yana yi wa abin nan alheri ne a duniyance amma a harakan da ya shahi lahira kuma sharri ne a gare ka kenan in ka ba Allah zaɓi Allah sai zaɓa maka abin da za ka tsira da mutuncin addini ka kuma ka tsira da mutuncin rayuwarka wa ma'ashi haka kuma Allah wannan abin in alheri ne a cikin rayuwata wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na aw qala ajilihi wa ajilihi yake cewa ko ya ƙara kenan ya ƙara ajilihi wannan al'amarin kenan farkon shi kenan mai gaugawan shi wa ajilihi sannan kuma da abin da yake nesan shi kenan wannan abin da nake na shiga ciki Allah alherin shi nake nema na kusa da na nesa kada zama zo a zo a ci yau gobe kuma a shiga wayo Allah Allah wannan abin in alheri ne a cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na farkon shi da ƙarshen shi faƙadirhu li Allah ka ƙadarta mini shi wa yassirhu li Allah ka sauƙaƙe mini shi sun barik li fihi sannan Allah ka samu albarka ba ƙari ba kaga Allah ya ƙadarta maka ya sauƙaƙe maka sannan ya sa maka albarka shi ke nan ƙari wannan su ne abubuwan da ake bukata a cikin komi wajen lokacin da ka ta san abin sai Allah sauƙaƙe maka shi kaga komi yana zauwa a cikin nutsuwa haka kuma Allah kadarta maka abu kuma Allah sa albarka a ciki to wannan shine abin da zaka roki Allah subhanahu wataala ka baiwa Allah zabi wannan a bangare na farko ke na bangaren da shari'a alheri sannan sai ka kara da cewa in kunta ta'lam anna hadha al-amr ya ubangiji wannan al'amari idan ya zamanto sharrun li sharri ne a gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari na ajilihi wa ajilihi farkon shi da ƙarshen shi zama to duka sharri ne Allah fasrifu anni Allah ka kawar da shi abun a karan kanshi ka kawar da shi game da ni wasrifni anhu ya Allah ni ma ka kawar da ni game da tunanin ma wannan abu in ji kawai ya na fita daga cikin al'amarin salat babu wani damuwa sannan shi ma abin a karan kanshi Allah ka kawar da shi game da ni sannan waqdir waqdur waqdur li alkhair Allah ka kadarta mini alheri haisu kana duk inda alherin nan yake yanzu kenan wa kabar ma al'amarin kabar ma Allah kuma tabbas ba za ka yi nadama ba za ka tabe ba summa sannan kuma ya ubangiji bayan an kadarta mun alherin nan ardini bihi Allah ka sa ni in yarda da abin da ka kadarta mun shikenan shi kuma Allah da mazuka ta gaba daya hannun shi to wannan shine abin da ya shafi istikhara da yadda ya kamata mutum ya yi ta raka'a guda biyu za ka yi sai ka faɗa bayan ka kammala komi kahin sallama sai kai Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam har zuwa ƙarshe sai Jabir yake cewa wa ma nadima man istakhara al-khaliqa bai taba yin nadama ba wane ne wannan mutumin manista harar khaliqa wanda ya bai wa Allah zabi ba a nadama saboda shi Allah shi ne allahun huyu masanin duk abin da zai je ya zo akan wannan matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kira idan ka bashi zabi ya baka wannan abin da yake zabi ne to shine alherin ka na rayuwa alherin ka na lahira sannan kuma wani abu ne wanda ba wani mahalki za ka yi ba ko sai ka ga kaza a kawo otomatikiyar yadda ka roƙi Allah ya tahiyar maka da abin in ba alheri ba ne ba za ka ji abin ya fita daga cikin ranka ko kuma duk wata hanya da za ta sa abin kawo Allah sai toshe ta shi kenan kuma wallahi istikhara duk mutumin da ya lazimce ta ba zai nadama ba duk mutumin da ya san istikhara wannan wannan magana da ake wadi ya san tabbas shi kat ne ba labari bane ba in dai za ka yi ta to ba za ka taɓa yin nadama ba shi ne cewa ma nadima manista harar khaliƙa bai taɓa nadama ba don mutumin da ya bai wa mahalicci zaɓi kenan wanda ya ba Allah zaɓi sannan wa shawarar makhluƙin al-mu'minin sannan kuma ya shawarci al-makhluƙin halitta kenan mutane al-mu'minin masu imani idan matsala kaza ta taso wani iya da ido a cikin abu kaza wani iya da ido a cikin abu kaza babu laihi ka shawarci wani kaga anan me yace al-makhluqina kuma sai ya kulle shi da al-mu'minina saboda in wadan kawo iska ne ka bashi shawara to kokari zai ayya za ai abin nan ya kare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaeenu ala qada'i hawaijikum bil kitman ku nemi tanyon Allah subhanahu wata'ala wajen koyi al'amuran ku idan suna farko ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala wajen bangaren koyi abu kada zaman to za ka yi abu kaza kowa ya sani wanda ya kamata su sani su sani wanda kuma kake ga alamar tsoron Allah tare da su su sani wanda za su taimaka maka su agaza maka zamanto sababi na faruwa abu su sani amma kada zamanto kawai za ka yi ta yawo da abu saboda cikin yawo da abin nan zai wani abu zai iya samuwa na matsala da iko Allah to shine ce wa shawar makhluqi da ka shawarci waɗanda suke halitta ne kenan suka ka shawarci mutane masu imani kenan mutumin da yake da imani yake da masaniya akan abu kaza sai ka shawarce shi wani abu kaza nake so in yi ya kake gani ko harkan kasuwa ne ko harkan aiki ne ko harkan wane ne sannan malai ke cewa wata sabbata wata sabbata fi amrihi mutumin da kuma ya nemi kat a cikin al'amarin shi kenan duk lokacin da wani abu ya taso a cikin rayuwa kakka ɗauki abubuwa kawai haka na sama sama a ka tsaya ka bi abin sala sala bangare-bangare gwargwadon da za ka iya ka tabbatar da abin nan kaza ne ne so sai ka saka hauka ciki amma ka yi zama to kowane lokaci kawai wuju da abu yana tasowa kawai ya ka shiga idan zama to akwai matsala sai zama to ku ne harkon lokumatul ula ku ne loman fari sai a kai ka zama zaido a rika buga misali da kai malika cewa faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa shawiruhum fil amri ka shawarce su a cikin al'amari fa'iza azamta idan ka azamtu kenan kai niyya akan wani abu to daga lokacin kuma fatawakkal Allah sai ka dogara ga Allah wannan kuma shi ake bukata a cikin rayuwarmu wanda manzala sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mashi wa shawiruhum fil amri ka shawarci sahabbanka akan al'amari kenan kai ma ka samu inda zaka rika shawarta wani kaza ya taso kaza nake so da sauransu ya kake gani fa'iza azamta in kuka gama tattaunawa ka ɗauki azama akan wata matsaya guda to fa tawakkal Allah ku dogara ga Allah kar ka rika wayoyance a ai kaza ya kamata ko kuma kaza ya kamata ko kuma kai samu masu shawara kawai mutum goma wannan in ya faɗi ma kaza wannan ya faɗi ma kaza duk su kaɗa maka hankali kamar sai na za ka yi idan ka samu mutum da tsatsi mutane da tsatsu mutum biyu mutum uku wanda za ka shawarce su kuka tsaya akan wata matsaya to kawai a dogara ga Allah a tabbatar da wannan abu to wannan shine abin da ya shahi istikhara wanda wajibin dukkan mutum mai imani ne ya karance ta lokacin da wasu al'amura suka taso sai ka yi ta kare zaman to kowane lokaci kai nisa kake karawa da Allah subhanahu wataala kuma aka samu wasu masu son zuciya wanda suke taimaka maka akan yin haka ne eh su koma gefe su rika nuna cewa su suke su suke istikhara ga mutane to babu wani wanda zai ma wani istikhara kai za ka ma kanka sannan ko duk wanda zai ce zai maka nan kawai yaudarar ka ce zai malai ke cewa wannan hadisi yustafadu min alhadisi yace yushtaratu fi man yustashar umurun iya da kyau duk mutumin da zaka shawarce shi a cikin al'amarin ka in ya taso ya zamanto yana da waɗannan sifofi kamar haka an ya kuna ma'arufan bisa dadi ra'ayi ya zamanto mutum ne sananne mafi yawa idan al'amura suka taso in ya ba da shawara da izinin Allah ana samun mahuta sannan kuma abu na biyu an ya kuna ma'arufan an a ta'annifin ra'ayi ya zamanto mutum ne wanda yana da bi a sannu a cikin ra'ayin shi iya da bi a sannu kenan bai da gaugawa duk mutumin da gaugawa ta mai yawa ta wanda mutumin mai zai nadama zai suka ce fil ajalatin nadama a cikin gaugawa akwai nadama wa fit ta'anni salama a cikin bi a sannu kuma akwai amintuwa da nutsuwa wa adamu tasarru'i mutumin da baya da gaugawa yana bin abubuwa a hankali to irin wannan su ake shawarta kenan ba wanda ba kawai daga ka zo ka ce mai kaza kawai ci kaza ne ba tare da yayi tunani yayi kimu yayi lissahin ta me kamata ba me bai kamata ba me zai iya zuwa ya zo da izinin Allah abu na uku an ya kuna zadi na wa salahin ya zamanto mutum ne ma'abucin addini da nagarta kamar da shi Abdullahi dan Jabir yake cewa ya zamanto mu daga cikin mutane wanda suke masu imani ne kene ya zamanto mutum ne ma'abuci addini sannan bai fawaid listisharati iya daga cikin fa'idodin da in shawarar yake da annaha minal ibadati allati ya taƙarrab biha al'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala iya daga cikin abin da yake bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba haka nan kuma wani abu ne wanda yake yana haskaka maka tunaninka sai ka ga wani abin da ya dame ka ko kuma ka rasa yadda za ka yi kawai da ikon Allah kana zuwa kana faɗawa ne sai ce maka ai kaza kaza ya kamata a yi kaza kuma kaza ya kamata a yi kuma in aka bi sai aga cewa Allah ya bara nasara za ka iya da muhimmanci karka zama to mutum diktatori diktatoriya ce kawai misali ko a gidanka ko a cikin al'ummar da kake mu'amala saboda kai kai ne babba ko kai kai ne shugaba ka rika karya inda ba gaba idan dai za a ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shawiruhum fil amr kasancewar yayi kowa hankali yayi kowa azanci yayi kowa tsinkaye da abin da zai je ya zo gurgurar hali idan zaman to ubangiji subhanahu wataala ya bashi umarnin cewa ya shawarci sahabbai to ina ga ni ko kai min babi aula da haka dai istikhara wani abu ne wanda yake da muhimmanci gore da gaske mutum duk lokacin da abubuwa suka taso kai kokari ka baiwa Allah subhanahu wataala zabi a cikin al'amarin nan kuma abinda Allah ya zaba maka shine alherin duniya da lahira ko da kana ga farkon shi akwai wahala ko kana ga farkon shi akwai rashin cin nasara to tabbas alherin yana ciki abinda ake bukata akan ka shine kai hakuri duk mutumin da ya baiwa Allah zabi baya tabewa nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan karatu na gaba sai mu tashi abin da ya shahi zikirin sahi da yamma wanda su ne abubuwan da ya kamata duk mutum